الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه أجمعين كم من شيء منا قوم قوات الرجب هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم أنا دبو ددري هدو دا أربعين دا أكو وان دي دي دي دا شادة قوات بيو ميلادية أنا دبو بيو دا إشرين دا بيو يو إن شاء الله زام تاشكن سابن بابي بابو قضاء حوائج المسلمين بابي وان دي كي بيان biyan bukatun musulmi bayan mun kare babu suturar auratul muslimin wan nahyi an isha'atiha li ghairi darura mun kare babu ko babu shafa'a nan wannan hadisi ne nan kenan babi na 30 babu shafa'ati babi wanda yake karantar da mu ceto menene matsayin ceto a musulunci قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى الله مدوكاكي na cewa man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha dukkan wanda ya ceto ceto na kwarai wanda babu zalunci a cikin shi taimako ne kawai a cikin shi babu neman biyan kudin ceto to yakul lahu nasibun minha zai samu lada Allah maɗaukaki zai ba shi lada dalilin wannan ceto da yi kalawa ana abi musa al'ashari radiyallahu anhu kala an samu wani hadisi daga abu musa al'ashari wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi kana ya kasance idza atahu talibu hajatin idan wani mai neman wata bukata ya zo mishi aqbala ala ashabi sai ya fuskanto ala julasa'ihi a wanda suke zamne tare da shi faƙala sai ce ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha ku nemi ceto ku nema wa wannan ceto za a ba ku lada kuma Allah madaukaki ya hukunta abin da ya so a bisa harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi cikin wata ruwaya kana ma sha'a abin da ya so maimakon ma ahabba ta wacce ruwaya ita na karanta ma sha'a wannan kuma ma ahabba abinda Allah madaukaki ya so shi zai zartar da shi a bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ceto shine neman tsanantuwa da wani saboda jayo wani amfani ko kange wani bala'i baka da matsayin da zaka je ka iskewa ne ku yi gaba da gaba da shi akan wata bukatarka amma akwai wani abokin shi ko dan uwan shi ko wani amini wanda shi idan ya mai magana zai saurara sai ka je wajen shi akan ya je ya nema ma bukatar wannan da kake so to wannan sai zamanto na amfani kenan ko kuma ya zamanto a a cutarka ce zai yi kai ba za ka iya kare wannan cutar tashi ba amma in ka mai baibaya ka nemi wani nashi na kusa idan ya yi magana to zai iya kame wannan cuta ko kuma in haƙƙi ne ba ka haƙƙinka wannan shine ake cewa shafa'a kuma ta kasu kashi guda biyu akwai shafa'a ceto a nan duniya akwai kuma ceto wanda ya zamanto a lahira nan nam ceto a nan duniya akan abin da ya zamanto alkhairi ne ya halatta amma idan ya zamanto al'amari ne na zalim ceto a nan babu zancen ceto misali yanzu wani abu ya ya kasance na rigima ko na wani haƙƙi tsakanin wane da wane iya da kyau in ka nemi ceto ka nema mai rangwame kahin ajojin alkali to wannan babu laifi to amma da zaran al'amarin ya kai wajen alkali ko ya kai wajen kwamsiriya hukumci ne za a yi to kuma a nan bakka neman ceto saboda a nan an riga an ɗaga abin zuwa wurin da za a yi hukunci a kan shi sannan kuma duk ceton da ya zamanto za a yi shi ƙarƙashin zalunci wani ne za a zalunta a tauye mai haƙƙi wannan ceto bai halitta ba haramun ne shi yasa malam ya kawo nan hadisi akwai wata mace wadda ake ce mata el kabilal makhzum al'adarta sai ta ɗauki aro kayan mutane kwana ɗaya kwana biyu sai ta ce a ita ba ta ɗauka ba kullum tana wa mutane hakan kai hadde aka gane ta aka kai ƙaran wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yanke mata hannu kuma kabilal Makhzum tana daga cikin kabiloli na Quraysh na Quraysh na Qurayshawa ne sai suka ga cewa kai ai yanzu wancan a yanke mata hannu in an yanke mata hannu muna nan ai mun ji kumya sai suka nemi nema mata ceto suka yi tunani wane ne wanda yake kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu Usama dan Zaid bin Thabit shi kuma Zaid bin Thabit mun san cewa yaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake mashi hidima bawa ne wanda Khadija radiyallahu anha ta ta baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai suka ce yanzu mu je wajen dan shi Usama dan Zaid mu nemi ya nema mana ceton wannan mace ka a mata haddi ka a yanke mata hannu Usama ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ceto sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi atashfa'u fi haddin min hududillah zaka nemi ceto ne a cikin wani haddi daga cikin haddin Allah madaukaki kinan nan sai muka gane cewa duk abin da ya zamanto haƙƙi ne na Allah ko na wani idan ya zai wajen alkali to babu neman zancen ceto zaka nemi ceto ne kafin a zo wajen shari'a in ya mutumin yayi rangwame kenan sai Allah ya bashi lada akan amma in dai ya zo to babu zancen wannan Azala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ne saboda yayi musu akan abin bai dace ba. Shine yayi khutba mutane ce ayyuhan nas innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif taraku wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd. Azala sallallahu alaihi wasallama yace ku sani ba abin da ya halakar da wanda suke gabanin dan Kirista da Yahudawa sai kawai sun kasance idan wani babba mai matsayi daga cikinsu ya yi sata a ce wani prefe ya yi sata ko wani minister ya yi rubuta ciki da dukiyar wani ko wani director ya yi rubuta ciki da dukiyar mutane tarakuhu sai su bar shi a lulluba a ruwa ba a tsaida mai haddi wa idza sarqa fihim ad-da'if in talaka wani mai rauni yayi sata ya saci kwai ne ma mai yiwa kwai zai sata ko kaza aku ai ba wani abu ne ba aqamu alaihi al-hadd yanzu sai a kama sha tsaida mai haddi kuma abin da yake yaduwa a wannan zamani na zaka ga mutum yayi rubda ciki da dukiya al'umma dukiya mai yawa amma iya na iya ya wace ya wace sai kaga wani bawan Allah la'alla satan ma da ya yi saboda ya ci abincin da zai kange yunwar da take tare da shi kuma a kama shi a sashi kasu shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alaihi al-hadd wa ayma Allah manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ina rantsuwa da Allah uqsimu billah law anna fatimata binti muhammadin sarakat laqata'tu yadaha da dai a ce fatima radiyallahu anha diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sata tabbat da na yanke mata hannu ina yanzu in ganin kusanci ne da matsayi ba ta kai fatima ba radiyallahu anha to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko da dai ita ce ta yi sata to da na yanke mata hannu kuma wannan na karantar da mu babi na adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci da ɗan wane wane ne ko wane ɗan wane ne a'a daidai suke a ƙarƙashin doka ta Allah maɗaukaki kenan wannan sai karantar da mu ceto a cikin wani haddi na Allah idan aka zo wajen hukumci to babu zancen ceto amma ka samu ka nemi mutum rangwame kahin a zo wajen shari'a in ya ga dama ya ma rangwame ya gafarta ma ko ka nema mashi wani ya nema mai ceto haka yanzu za ka ga abin da yake wakana mutum ya tabka laihi a kai shi gwamsiriya ko wani abin da ya kama da haka sai ka ga wanda suke faɗi a shi sun zo sun shiga sun yi ruwa sun yi tsaki an hudu wannan mutum amma in kuma wanda baya da kowa shikenan sai dai hukunci ya haukan shi babu laihi in za ka yi ceto ka yi ceto kahin a zo wajen hukunci amma idan aka zo wajen hukunci to ba a ceto a cikin abin da ya zamanto zalunci ne cuta in ba haka ba Allah madaukaki cewa wa ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kinan ku yi taimakekeniya junanku da a cikin abin da ya zamanto biyayya ne ga Allah maɗaukaki, jin tsoron Allah ne, aikata shi tsoron Allah ne, amma kada ku yi taimakekeniya a kan abin da ya zamanto sabo ne na Allah. Nam. Kala babul islahi bainan nas. ko karanta nan malam bai kawo shi na'am mm na'am kenan akwai hadisi daga gashi nan daga Abdullahi dan Abbas hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi fi qissati barira a cikin qissar barira lokacin da Aisha radiyallahu anha ta saye ta daga wajen masu ginanta ta ɗiyautar da ita zubarira sai ta yi ƙyamar ta zamna ƙalƙashin mijinta bawa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba ta zaɓi in kina so ki zamna tare da shi in kuma kina so ki rabu da shi amma kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya so ya nemi shawararta ta yi haƙuri ta zamna da shi قال لها النبي صلى الله عليه وسلم lau raja'tihi da dai kin koma wajen shi qalat ya rasulullah ta'muruni zala sallallahu alaihi wasallama umarni na ne kake yi ko kuma shawara ce akwai bambanci in umarni ne shikenan kenan babu wani zancen abinda Allah madaukaki ko manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci na bawa ya nemi ra'ayin shi ina in umarni ne shi kenan amma kuma in shawara ce to kuma tana da zabi qala innama ashfa'u a a ba umarni bane ba ina neman dai rangwame ne ina ne ina nema mishi ceto ne qalat la hajata li fi tace a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barin da wata bukata tare da shi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi ina hallon wannan iya karantar da mu in an nemi ceto ba dole ba ne ba sai ka ba da wannan ceto amma kuma mafi alkhairi shine ka yi ce ka ba da wannan ceto saboda abin da yake tare da shi na lada kamar yadda za mu gani a gaba na'am قال المؤلف رحمه الله باب الإصلاح بين الناس babi wanda yake karantar da mu kawo gyara tsakanin mutane ka lura wane da wane basa jituwa da suna tare da juna ana tashi ana kwanci ana tashi tare ana mu'amala aka waye gari kaga kowa ya kama gaban shi ana gaba ana hushi babban matakin da ya dace kai ka ɗauka shine ganin ƙoƙarin ka kawo zaman lahiya tsakaninsu a maida inda ruwa yake gudu Allah madaukaki na cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu wani alkhairi sai zamanto nan yazo nakira fi siyaqin nafi la khaira babu wani alkhairi duk irin alkhairin da kake tamani babu shi fi kathirin min najwahum a cikin yawan ganawa da suke a asirce da mutane za su yi a asirce ba duka ba shi yasa ne yace fi kathirin a cikin mafi yawancin asirin da mutane suke yi tsakanin su ganawa da suke babu alkhairi illa man amara bi sadaqa sai wanda yi umarni da ayi sadaka an tattaru ana shawara ya kamata wani ayi sadaka ayi kaza taimaka a agaza au ma'rufin ko kuma wani abin da Allah madaukaki ya umarni da shi ma'ruf shine dukkan abin da Allah madaukaki ya umarni da shi na alkhairi ko manzo sallallahu alaihi wasallama ma'rufi ne sai zamanto na atafi ne na am al khas domin sadaka tana daga cikin ma'ruf ko amma kuma saboda girmanta saboda muhimmancinta sai aka kebance ta da ambato au islahin bainan nasu ko kuma kawo gyara tsakanin mutane wanda halinsu al'amarinsu ya lalace yanan sai karantar da muciya neman kawo gyara tsakanin mutane abu ne wanda ya zamanto alkhairi ne abu ne mai alkhairi wanda Allah maɗaukaki ya umarni da shi sai dai kuma za ka samu wasu mutane da muguwar niyya ya ga in ma ya ga ana kokarin wane da wane su kuma wanda yake bakin ciki yake shi zai ta kokarin ya ga ya lalata tsakanin su wa qala ta'ala was-sulhu khair Allah madaukake ce sulhu shine mafi alkhairi da abinda za a yi a zo a yi sulhu idan aka yi sulhu to alkhairi ne shi ku ba a zancen sulhu sai kowa ya yi haƙuri da haƙƙin da yake takama da shi kai wani kana da haƙƙi kai wancan kana da haƙƙi a zo a gangamu ka kowa ya ce ya riko da haƙƙin shi in aka haka ba a samu ba daidaituwa sai ka saki wani bangare na haƙƙin ka shi ma ya saki sai a zo a gamu a daidaita wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah kuma ku gyara abin da ke tsakaninku wanda ya ɓace na ɓacin rai da gaba a rogazar da wannan gabar da take ta shiga tsakanin wane da wane ko da al'umma wannan al'umma da wancan al'umma ko da wancan gari da wannan gari qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum ku sani lalle mu'minai yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin yan uwan قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da mutuncin shi su kara tabbata gare shi yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaka kowace gaba daga mutane daga mutum to akwai sadaka a jikin wannan gaba da zaka yi kullu yawmin tatlu'u fihi shams duk lokacin da yinin da rana ta huto ta huto cikin shi to gabaka akwai sadaka duk kowace gaba kana iya samun abinda zaka yi ya kasance sadaka ne ta'dilu bayna ithnayn sadaqa kai kawo gyara kai adalci a bisa hukuncin da yake tsakanin mutane guda biyu sadaka ne halshe yake yin ko magana ko shine zaka yi adalci da shi wannan adalci da zaka yi tsakanin waɗanda suke cikin sabani da rigima wannan sadaka ne nau a misali yanzu alƙalai inda za su yi gaskiya suna cikin ɗumba alƙali inda za su yi ko duk abin da za su yi za su yi adalci ne sai zamanto sadaka ne gare su وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة كتيمكاوا متن أبسا كتيمكا مشي يحو دبش كدوراش كباش لكاوا ko ga mai mai likafa ya hau in mota ce gajere ne ka tuntuba shi ya hau in jakki ne in menene ne ka taimaka mai ya hau abin da zai hau wannan ma sadaka ne au tarfa alahu alaiha mata'ahu sadaka ko kuma ka dora mishi kayan shi ka kama mishi ya dora ko kuma in ya hau ka dora mishi shi ma wannan sadaka ne a duka wannan gabbai ne za su yi aiki ya shiga ciki ko tura mota ko ka tura mishi moto ya tashi duka wannan ya shiga ciki idan ka aigaza mashi akan abin hawan shi kenan wal kalimatu tayyibatu sadaqa kikkiawan magana ita ma sadaka ce mutum ne ya zo iya roƙonka wani abu ya bukata bakka kyare shi Allah ta yi wa amma sa'ila falatan ha bakka kyare shi sai ka mai kikkiawan magana wala wallahi ka zo a lokacin da ba da hali a yi haƙuri har wani lokaci ta magana wannan ma sadaka ne baka bashi ba amma ran shi zai ji dadi domin ya san ka mutunta shi ka dauke shi wannan abu wa bi kulli khatwatin yamshiha ila salati sadaqa haka duk takin da mutum zai yi ya zuwa sallah sadaka ce wannan kuma zaka ga wanda suke nesa da masallaci suna samun lada yadda wanda suke kusa masu abin hawa su ma haka nan ne sai dai ladansu bai kai ga ladan wanda ya taka da kafa ba tabbat suna da lada amma ladansu bai kai ba wanda zai tako da kafafuwan shi ba domin duk taka wanda za ka yi lada ne daga kafarka da za ka yi kankar zunubi ce Na'am, kina a wannan gaba kuma akwai zazafawa akan menene halartar sallar jama'a. Mun karkashin ta banda ladan da take na karan kanta ta hiyayi lada ne dawowa lada ne. Sabanin mutum yayi sallar shi a gonar shi ko a gidan shi ko abin ko a ma'aikatar shi ko abin da ya kama da haka. Wa tumitul aza an tariqi sadaqa. Kuma mutum ya kusar da wani abu mai cutarwa akan hanyar musulmi shi ma wannan sadaka ne kaga dutse ko kaya ko rami ne ko wani abin da ya kama da haka wanda zai cutar da musulmi ka gusar da shi daga kan hanya shi ma wannan sadaka ne muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ma'anahu ta'dil bainahuma ay tuslihu bainahuma bil adl ka yi sulhu tsakaninsu da adalci ina wannan hadisi na karantar da mu sadaka ba ta tsaya kawai akan dukiya ba ne duk irin talaucinka ka iya yin sadaka sa ka taimakawa wani ina ga sai mu tsaya nan lokaci ya yi abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك